أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na littafin al-muqaddamatul iziyya wanda muke gabatarwa a duk talata tsakanin maghrib da isha a wannan masallaci na al-imam al-bukhari a cikin wannan gari ta wato na maiduguri kuma yau muna ranar 25 ne ga watan Rajab shekara 1440 daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 26 na'am lahadi 24 yau talata 26 haka ne sai kuma ranar 2 ga watan 4 shekara 2019 a yau za mu tashi a fasalin da malar rahimahullahu ya ce fasalin fi salatin jama'a wannan fasali ne da ke karantar da mu wata hukuncin sallah a cikin jam'i sallah a cikin jam'i malar rahimahullahu ya ce salatun jama'ati sunnatun mu'akkada sallah a cikin jam'i sunna ce mai karfi wannan matsala ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi salatil jama'a malamai sun yi maganganu guda biyu ko fiye a cikin hukuncin sallar jami'i wajen wajibcinsa da rajin wajibcinsa malam mai littafi ya ce mana sunna ce mai ƙarfi to akwai wayanda suka tafi akan cewa wannan matsala tana ɗauke da hukuncin a sunna ce mai ƙarfi kamar yadda malam mai littafi ya fara ba wajibi ba ne dalilinsu shi ne daga cikin dalilansu na farko tabdiluha ala salatul munfarid fifita sallar jam'i akan sallar mutum ɗaya kamar yadda hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul jama'ati tabdulu ala salatil fardhi bi 27 daraja sallar wato jama'a tana fifiko akan sallar mutum shi kadai da darajoji 27 kaga kenan sallar mutum shi kadai akwai kenan shi ma nashi din ma akwai amma na jama'a ya fi nashi inda shi ba da sallah ba za a ce ya fi ba sai da ce ba da sallah kawai da kuma hadisi abu hurairar radiyallahu anhu da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace salatu jama'a afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'a sallar jama'a tana samun fifiko akan sallar ɗayan ku yayi shi kadai da darajoji guda 25 wannan hadisan duka ingantattu ne a cikin sahihin bukhari da sauransu to idan muka ji wayannan hadisan ya nuna kenan mutum shi kaɗai ma sallarsa tana nan amma ta jama'a ta fi tashi sannan kuma har yanzu akwai hadisin abu musa radiyallahu an wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna a'zama an-nasi ajran fi salati abaduhum ilaiha mamsha wanda yake wato mutumin da yake da lada mafi girma a cikin sallah shine wanda gidansa yafi nesa da masallaci wallazi yantaziru salata hatta yusalliha ma'a al-imami fil jama'a a'zamu ajran mimman yusalliha thumma yana wanda yake sallah a cikin jam'i yana jiran sallah yazo yana jiran fitowar imam ya jira ya jira har imam ya zo aka yi sallan jam'i ya bi lada akan wanda zai yi sallansa shi kadai ya kwanta ya yi baccinsa da kuma hadisin ka'ab bin malik daga ubay bin ka'ab da radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda sallar mutum da mutum ta fi tsarkakuwa ta fi karuwa akan sallar mutum shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul sallarsa su yi su uku imam da mutum biyu ya fi a ce mutum ɗaya da imam su biyu وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل abin da ya fi yawa na mutane a jam'i ya fi soyuwa a wajen Allah mai girma kaga wannan hadisan da muka ambata wajen hadisai guda hudu zuwa wato biyar suna nuna mana wato kenan sallah idan mutum ya yi shi kaɗai ma yana da sallah amma idan ya yi cikin jam'i ya fi lada ɗaya hadisin ya ce 25 ɗaya hadisin ya ce 27 in ka ɗauki 25 ɗin 27 ɗin biyar ɗin ma ya shiga ciki saboda fifiko da yanayi da kuma irin tsoron Allah da mutum zai samu a sallah ba wai an shafe ba ne duk suna nan shi yasa al-imam ibn hajar a cikin sharhin sa ga fatul bari na sahih bukhari sharhin sa na fatul bari ga sahih bukhari ya kawo wannan hadisi yana sharhi ya ɗauko dalilan da zai sa sallar jam'i tafi sallar mutum shi kadai sai kawo ya ɗauko matsalan daga abin da ya kama daga idan ka ji kiran sallah lada ne yana kira mai za ka yi za ka kwaikwaye shi to kwaikwayon mai kiran sallah shi ma lada ne in ka gama za ka yi wa annabi salati ko sallallahu alaihi sallam shi ma lada ne sannan ka nema wa annabi wasila sannan ka tashi ka yi alwala ka taka zuwa masallaci takun da kake duk ana ɗaukaka maka daraja ana kankare maka zunubi sannan in ka zo za ka shiga masallaci da wace kafa za ka shiga da kafar dama idan ka shiga masallaci ba zama za ka yi ba za ka yi tayyatar masjid sannan ka yi tayyatar masjid ka zauna kana jiran imam ya zo a yi sallah wannan jiran kaɗan ma kana cikin sallah sannan imam ya zo a daidaita sahu haɗa sahun nan shi mamin tamamin sallah ko فإن تسوية الصفوف من تمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها shin ba za ku daidaita sahunku ba kamar yadda mala'iku suke daidaita sahunsu a gaban ubangijinsu aka tambaye shi ya mala'iku suke daidaitawa annabi ya ce suna daidaita sahu sai ya cika su yi wani sahun ba a bari guntun sahu a can bai cika ba kuma a yi wani kaga wannan kafaɗanka da kafaɗan ɗan uwanka kafanka da kafan ɗan uwanka sannan kuna jiran imam ya kabbara inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bih imam abin koyi ne fa idan kabbara fa kabbiru in ya kabbara ku yi kabbara sannan ka saurari karatun imam idan ya gama fatiha mai muke cewa ghairil maghdubi alaihim waladdallin zamu ce amin wannan amin da kake faɗa annabi ya ce duk wanda ya dace da mala'ika za a gafarta masa zunuban shi da suka wuce kaga wannan duk lada ne to har ka je ga karshen sallah to irin wa'annan aka hada inji malam mutum ya samu in a shi kaɗai ne zai yi sallah akwai kiran sallah babu akwai zuwa masallaci babu akwai jiran imam babu akwai kwaikwayo da imam babu duk wannan babu su a cikin sallar mutum shi kaɗai saboda haka wannan wato fifikon za a samu ne a wannan hali kuma wannan mun ji gauli ɗaya na malaman da suka ce sallar jam'i sunna ce mai ƙarfi idan mutum yana da hali ya zo ya yi sallah in bai zo jami'i ba yana da sallan amma ya rasa lada mai yawa sannan magana ta biyu alƙawlin sani shine annaha wajiba sallar jami'i wajiba ce mutum ya sallah cikin jami'i wajibi ne me yasa saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakun ta'ifatun minhum ma'ak wa li'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakun min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة suka ce wannan dalilin aya ta nuna kenan sallar jami'i wajibi ne ba za ce sunna ne haka ba me yasa me dalili wajibul istidlal min al-aya dalilin su shine ai a halin yaki hali ne da ake cikin tsanani amma Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ko a cikin halin yaki ne idan kana cikin su ka tayar musu da sallah ka ce a tada sallah idan ka tayar sai ka wuce gaba a yi sallah da kashi daya wasu su zo ka yi sallah da rabi na'am saura su tsare abokan gaba sannan kuma in aka yi sajada aka miƙe sai kuma wa'incan su zo wanda ba su yi sallah ba su su yi sallah wa'innan da suka yi sallah su kuma su je su su yi jira wato tabarkin abokan gaba to kaga da a ce a yi sallah kowa shi kaɗai mana amma a cikin tsoro yaƙi ma aka ce a yi sallah jami'i muna da salatul khawfi ko sallar tsoro malamai sun yi mana babi a cikin fikiyo a cikin hadisi salatul khawfi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro ba kashi ɗaya bane ya yi kashi daban-daban ka duba littafin fiƙo sunna na sai sabik za ka samu wayannan sifofi da ya kawo duka annabi ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan gwargwarin yadda ake wato tsananin tsoro da rashin tsananinsa da kuma abokan gaba ta ina suke idan abokan gaba idan suna ta alkibla ne za ku yi sahu da imam gaba ɗayanku za ku yi ku kabbara sai ku yi ku bi imam ya yi ruku'i da duka na'am ku warware da duka to yayin da za a je sajada sahun gaba su yi sajada tare da imam idan suka miƙe sai sahun baya su kuma su yi sajada su masu miƙe to haka za a yi in a halin da alƙibla makiya suke idan makiyan suna baya ba to anan ne za a rabu kashi biyu sai a idan imam ya yi raka misali sallah mai raka biyu ya yi raka a ɗaya tare da wayannan zai yi ruku da su ya warware da su su wayancan suna tsaye ba ruku ya yi sajada tare da su in ya miƙe sai ya tsaya sai waɗannan su da ya yi ruku da su su ƙara raka su ta biyu da kansu su yi sallama sai su fita sai waɗancan su matso sai ya yi raka ta biyun da su sai ya tahiya shi ya yi sallama su kuma su tashi su suka sallar su wannan kenan ɗaya siffar akwai wani yanayin ma da za a yi ya yi sallan gaba ɗayanta da wannan ya yi sallan gaba ɗayanta da wannan to amma idan yakin ya tsananta ba an shiga gumurzu ta yadda ba abokan gaba ba a nesa suke ba ko kuma suna neman ku ku ne da gudu idan ku ce za ku tsaya ku yi sallah za su same ku wannan sai zama fa'irtiftum farijalan aw rukbana idan kun tsorata to ku yi sallah rijalan ba maza ake nufi ba anan rijalan mashi da kuna masu tafiya kamar a ayar hajji ya atoka rijalan wa ala kulli dhamir ba nan maza ake nufi ba rijalan ma'ana rajili na ai mashi na ala arjuli suna tafiya da kafafuwansu to in kuna halin tsoro ku yi sallah kuna halin tafiya ko ku yi sallah kuna kan abin hawa in abin ya tsananta to kaga wannan hadi aya ayoyin da sun nuna wato wajibcin sallah a jam'i to in har a cikin yaƙi ma ana yin jam'i me yasa ba za a yi jam'i a zaman lafiya ba wannan kenan dalilin su babba daya daga cikin dalilan su akwai hadisin abi hurairah radiyallahu anhu hadisul a'ama wannan makaho da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ata rajulun a'ma ila annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid yazo yace ya manzo Allah ni ba ni da wanda zai jagorance ni zuwa masallaci ni makaho ne bana gani ina zama a gida da ya faɗi haka annabi yace to kaje kai sallar ka a gida da ya juya zai tafi sai annabi ya kira shi sai ya ce hal tasma'un nida kana jin kiran sallah ne yace na'am ina ji sai annabi ce fa ajib to ka ansa mutumin nan bakaho ne bai da mai ja hanyar akwai abin da ake tsoro kar wani abu ya taba shi a duk halayen nan annabi ya ce kana jin kiran sallah ya ce na'am sai ya ce ka ansa to idan har mu makaho ba mai jagora ta yi akwai wani abu matsala a hanya aka ce ya zo kana gani na'am kana da lafiya hanya da kyau ba za ka zo jam'i ba sannan kuma hadisi daga cikin hadisan da suke nuna dalilai na masu wajibcin sallar jam'i hadisi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami an-nidaa falam yujib falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin duk wanda ya ji kiran sallah sai bai zo ba to ba shi da sallah sai da in wani uzuri ne ya hana shi in wani dalili ne hana ka ko rashin lafiya ko jinya mara lafiya ko kuma gosulo ya hana ka ko kuma wata bukata ne wata damuwa wani dalilin da shari'a za ta ce dalili ba wai ina jin bacci ba ai jiya ban kwanta da wuri ba saboda haka bari in tashi karfe shida ko shida da rabi kafin rana ta fito in yi sallah wannan ba uzuri ba ne saboda haka ya samu uzuri da shari'a ta yadda sannan kuma da hadisi har yanzu daga abu hurairar radiyallahu an da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na yunkura laqad ahamamtu an amura bis salati fatuqa na yunkura da zan ce a tada sallah idan aka tada sallah sai in gabatar da wani yayi limanci fa azhabu ila rijalin yatakhallafuna an masjid sai in je ga wasu gidajen wasu mazaje da suke jinkirin zuwa sallah tare da kuma zan tafi bi rijalin ma'ahum hutab wato ma'ahum hatab wanda suke da itatuwa annabi zai tafi da wasu mazaje dauke da itatuwa gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah me zai musu na'am bayan ya je ya je can din sai ya bada umarni a kona musu gidansu din da kansu me yasa don ba su zo sallah ba ya ce da na yunkura in yi haka amma bai yi ba a to wannan aiki ne mai girma mutumin da za a je a ce za a hallaka shi da gidan shi don bai zo sallah ba wannan ya nuna sallah musahabi ne ko sallah sunna ne kenan wajibi ne wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wayannan dalilai su ne dalilan da masu cewa wajibi ne wato suka dogara da shi kuma an aka duba janibin wajibcin gaskiya yana da karfi saboda ayoyi da Allah madaukaki ke bayani a cikin suratul nur da yake ba wasu mutane na kwarai ya tafi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la turhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahum Allah ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab masallatayya cikin wato wasu gidaje ne bi buyutin a cikin wasu gidaje da Allah madaukake ya bada umurni da a daukaka wannan wuraren kuma a dinga ambaton sa a ciki ana ambaton sa su wane ne sai Allah ya ce yusabbihu lahu fiha suna wa Allah tasbihi a cikin wayannan gidajen bil ghudwi wal asal asafi da maraice suna tasbihi su wane ne sai Allah ya ce rijalun wasu mazaje ne an nakara su don girmama sha'aninsu wasu mazaje ne masu himma masu jarintaka la tulhihim tijara tijara ba ta shagaltar da su ba bari in je gari kaza an sayo bari in je kasuwa kaza an sayo wala bai'un ko kuma saye da sayarwa haka yana zaune a shagonsa wannan yazo ya saya ko kuma shi ya ce bari in zo in saya wannan ba zai hana su ba an zikrillah gabarin ambaton Allah ma'ana gabarin sallah a cikin jami'i wa iqami salat da kuma tsayi da sallah akan lokaci su kula da ita ba tare da sun tozarta ta ba wa ita'iz zakati da kuma bada zakat cikin dukiyarsu me yasa suke haka ya khafuna yawman suna jin tsoron wani yini ne wanda ta takallabu fihi alqulubu wato zakata za su laurawa zakata za su jujjuya zuciyar mutum ta zama ba ta da tabbas baka iya tunani ka ce ga abin da zan yi ga abin da nake so ga abin da bana so ranar kanka ba kai kanka baka san me kake yi ba me kake ciki ba illa kana tuna zunubinka da ka aikata wani irin kamu Allah zai yi maka wal absaru idanu haka idanu suna jujjuyawa mutum yana juya idan sa yana kallon mutum a gaban sa amma baya sanin waye ne in anan duniya ne kana sanin waye ne mace ko namiji na'am babba ko yaro to a filin kiyama in dabba ce a gaban ka baka damuwa da ita in mutum ne baka damuwa da shi abin da ke kanka yafi damunka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa Aisha radiyallahu anha bayan wato ya nuna cewa ran tashin kiyama kowa zai tashi a gaban Allah yadda aka halice shi kamar yadda gati masa ta haife shi Aisha radiyallahu anha tana cewa ya abin gunya ya za a yi maza da mata duk abili guda kuma a tsirara suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha lamarin ya fi haka tsanani ya fi tsanani akan mutum ya damu waye ne a gaban shi waye ne a kusa da shi mace ce ko namiji ne mutum ba zai iya tuna waye tare da shi ba saboda tsananin ran tashin kiyama to wannan ranar suke tsoro shi yasa suke sallar su a cikin jami'i kuma Allah ya ce li yajziyahumullahu ahsana ma'amilu domin kuma Allah ya saka musu sun yi wannan ne domin Allah ya saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata wa yazidahum min fadli kuma Allah zai ƙara musu da falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah madaukake yana arzuta wanda yaso arzutawa ba da hisabi ba ma'ana ba da kididdigawa ba kai yanzu in ka kira mutum zaka bashi abu zaka kirga ai ko zo wani sai ka taba da yatsa masa in ka sa ka kirga to duk wanda yana kirgawa tun ya bayar talaka ne wanda zai kirga tun ya bayar talaka ne wanda ba talaka ba shine wanda zai diba ya bayar ya diba ya bayar ba tare da shine wallahi yarzuqu man yasha bi ghairi hisab ba wai shi Allah din ne bai san me ya baka ba a'a wato abun ya bi tunaninka sai kaga wani wanda kake ganin ba shi bane Allah ya ce shi ne bayar da ka iya na'am to wa'annan wato su ne dalilai da suke nuna wajibcin sallah a cikin jami'i bambancin magana na sunna da wajibi ba wanda bai ce wato wanda ya ƙi zuwa jami'i wato bai yi kuskure ba ba wanda ya bari haka dukkan sun yi itifaki akan sallar jami'i tafi amma shin wajibi ne wajibi kuma a mazhabar sauran al'a'imma yana da ma'anar farali wajibi a wajen abu hanifa shine bai kai farilla ba amma ya fi sunna haka amma sauran malamai suka ce wajibi kamar farilla yake saboda haka idan mutum har yana da lafiya yana daman zuwa sallah bayya zuwa cikin jami'i yayi sallah to gaskiya yayi asara alheri da yawa ya wuce shi ba za ka samu cuɗanya da 'yan uwanka ba mai yiwa ma in ka kai sallar ka kai kadai za ka samu matsala na yawan tunani ko da damuwa da wasu da suke da wasuwasi ko an sama ranar aure lokaci ya kusa ka zo sallah kana ta ina nake ne na'am ko kuma wani an sace masa abin hawa ko wani abu wani wani nashi ya mutu gashi nan irin musiba da daɗi da rashin daɗi da yake tunkara mutum wanda tunanin zai sa ka rasa ina ya kake shi ne wani limami ne yana sallah wata ran wai aka yi masa sata da ya zo sallah sai kowace sallah kusan sau biyu ko sau uku a ranar yana sallah yana rikicewa shi ne ɗaya daga cikin waɗanda suka san asiri suka ce kajiwa ne ɗan an sace masa kudi ya zo yana bata mana sallah to kaga da kuma shi ne limamin matsalar da kamar kai ne ba kai ne imam ba kaga in sun tashi za ka tashi ko da tunaninka ya fusku yayin da kaga sun zauna za ka zauna ko da kana suka tashi sallah a jam'i akwai albarka saboda haka mu dinga sallah a cikin jam'i Allah ya ba mu iko musamman kuma sallar asbahi da sallar la'asar afqalu salati 'ala al-munafiqin sallah ce da take da nauyi ga munafiki sallar asbahi lokacin dadin bacci ne sallar la'asar lokacin harka ne na ɗan kasuwa suna ana shirin za a tashi bari a tara bari a jira wani ko za a samu ciniki ko za a yi kaza ko a yi lissafin kuɗi sallah a lokaci ne kuma 'yan gayu suke shiryawa yanzu ba ma 'yan gayun ai duk ɗan shiririta ne a da akwai samari lokacin da su sai da suna cikin samartakansu za ka ga su ga su can suna cikin samartakansu da yamma la'asar din nan za su yi wanka su yi kwalliya kai an yi samartaka a da wato kun san ana hayan keke ba to mutum zai je hayan keke ba wai don ya hau ba a zai yi kwalliya ya sa kayansa mai kyau ya karya hulansa kawai sai ya kama keken yana ja yana tafiya keke ba zai hau ba wannan shi ne gayansa shi kuma wani kuma in ya goge wandonsa to ranar fa sallah ta shiga uku zai zo ya tsaye a bakin akwai wani a unguwanmu ne wato saboda gayansa an san shi a duk anguwan in ya goge kayansa zai zo ya tsaya a bakin kwalwa a gefen kwalwa za ka ga wandonsa daga sama zanen na har ƙasa kawai zai zo ya sa kwat ɗin a kafaɗarsa nektar ɗinsa haka da shed ɗinsa sai ya sa haka ya tsaya kamar yadda yanzu 'yan siyasa 'yan wuyuyin nan suke yi ba to shi lafiyarsa kalau amma don gaye ne zai zo ya tsaya haka ba wanda zai yi wa magana sai ya awa ɗaya ko fiye da haka ta iya gaji sai ta da daddare kuma an kaji yana tilawa sai kai mamaki gaddi ne wato zamanin ya kare yanzu kawai yara an ba rashin kunya da shaye-shaye da waye fadace-fadace da suka juna ba ba a san gayan cewa wasu ba in suka sa riga haka suna da hankicin musamman don kar kwalan rigansu ya yi datti za su kalmasa su sa alama ce ta gaye ta isa alam ganya to dai a kula da sallah a cikin wato jam'i ba karamin abu ba ne na'am malar rahimahullahu ya ce wala ya hasulu fadluha ladan jam'i ba zai risku ba ma'ana ba zai samu ba sai da me illa bi idraki raka'atin sai ta ka riski raka'a guda bi sajdatai ha da sajadan ta biyu idan ana so a ce mutum ya samu lada 25 ko 27 malam yace ba zai tabbata ba sai in ka samu raka'a guda imam ko dai kafin yi ruku'u ko kuma yana cikin ruku'u a raka'ar karshe ka zo ka yi kabbara tare da shi ka yi ruku'u ka warware ka yi sajada biyu sannan ya zo ya tahiya ya yi sallama to a nan ka samu raka a ɗaya cikakke to yanzu sunanka ka samu ladancin wannan shi ne ma'anar wala ya hasil fadlu a falalar jam'i ba zai risko ba ba zai samu ba illa bi diraki raka'atin sai in an samu raka'a guda bisa jire ta yi hada sajadar ta biyu ya ce faman adraka ha idan mutum ya samu raka'a guda da sajadan ta biyu din nan ba ba mu ce ya samu ladan jam'i ba to in ko ya samu laysa lahu bayyuwa gare shi an yu'idaha da ya mayar da wannan sallar da ya riski raka'a guda din fi jama'atin ukhra a cikin wani jam'i daban tunda yanzu ya samu jam'i ba sai ya sake wannan sallah a cikin wani jam'i ba to wannan ya maganganun nan suke wannan magana kowanne ba abin wucewa ba ne domin malaganinsa cewa wala ya hasulu fadluha da ya ce wala ya hasulu hukumuha to da ya fi a ce ba zai samu wato hukuncin jam'i hukuncin liman ba zai shafe ka ba sai in ka samu raka'a guda da sajada biyu sannan abin da ya shafi imam zai shafe ka ta ina misali sajada kabili ko ba'adi kamar da wani ya rubuta tambaya na ce bar tambaya zai ji a karatu idan ka zo ka tadda raka'a guda ta karshe ashe imam yayi mantuwa a raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku da baka samu ba ta karshe ka samu kai baka tadda mantuwan ba amma in ka samu ruku'u da sajada to in qabla salam ne zaka yi tare da imam dolinka saboda sai ya yi sallama kafin ka tashi in ba da salam ne idan ka idan da sallarka raka a guda ka kawo ka yi sallama sai ka yi sajada ba da salam yanar ka samu falalan jam'i din lada 25 ko 27 ka samu sannan hukuncin da ya shafi imam ya shafe ka to abu na biyu kuma shine idan da ka zo masallaci sai ka da imam a sajada sun warware ruku ka yi kabbara kuka je sajada biyu ko kuma a sun yi sajada biyun suna ta hiya ka samu nan ma dai ka shiga saboda umarnin mazo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaikumus saqina wal waqar idan kuka je ana tada sallah ku je zuwa ga sallah kuna da wato natsuwa da tabbatuwa don kada ka ji kiransu abin da ikama ka ce bari in gudu a'a ka dinga tafi a hankali har ka zo sa'ad sallallahu alaihi wasallam yace wala tusri'u kada ku yi sauri kada ku yi gaggawa fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu ma adraktum abinda kuka riska fasallu ku yi sallah tare da imam kenan ma din nan na kirace fi siyaqil amri fasallu saboda haka idan aka samu raka'a ce a'a sajada ce a'a tahiyya ce to zaka bi imam a ciki in ka bi wannan din in a raka'ar karshe kamar yadda muka faɗa ne idan qabla salam ya kama imam dole zaka yi tunda ba zai yi ka tashi ba sai yayi sallama sai ka tashi to amma idan ba da salam ya same shi zai yi sallama shi ya kama ba da salam din shi da mamun da suka samu sallah duka kai kuma ka tashi don kai raka'an ka na sallah gaba daya wanda baka samu ko daya ba to anan idan ka zo karshen sallah kai tahiyya kai sallama za mu sallama za ka yi ba za ka yi za ka yi abin nan ba za ka yi sajada ba da salam din ba me yasa ba za ka yi ba saboda kai baka samu ko raka'a daya ba shi yayi ya abin nan zai yi ne da mamunsa da suka samu raka'a da wanda ya samu raka'a daya da wanda ya samu sajadan duk za su yi amma wanda bai samu hukuncin ba to ba zai sajada ba da salam ba bayan ya sallame a sallarsa shi kadai in ƙabili ne zai yi tare da imam na fata an fahimci bayani to a nan shi ne malar rahimahullahu yake cewa wala yahsulu fadluha ba za a riske falalan jam'i ba illa bi idraki raka'atin bi sajdatiha sai an samu raka cikakke da sajdanta kenan wannan bayanin da ya faɗa haka magana take a cikin wato littafin muftasar da sauran yawanci littafan fiqh na malikiya da yawa malamai sun tafi bisa wannan fahimta na cewa ba za a riski ladan jam'i ba sai in an samu raka'a da sajada biyu amma hadisi da muka karanta ma adraktum fasallu wa mafatakum fa atimu ya nuna za a samu don haka muke tunatarwa kada idan mutum ya zo masallaci imam yana zaune da mamu ana tahiya ya tsaya yana jira wani zai tsaya yana jira ya ga cewa wai raka'a biyu ne ba na ƙarshe ba ne in sun miƙe sai ya yi kabbara in sun yi sallama sai shi ya jage bai ya yi ikamansa wannan kuskure ne tun da annabi ya ce duk abin da kuka riska ku yi sallah to in suna tahiya ko na ƙarshe ne in ka zo ka yi kabbara ka zauna na farko ka bi umarni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na biyu an ɗauke maka ta da ikama na uku ka shiga samun falalan jam'i ɗin tun da uzuri ne ya riƙe ka amma idan mutum an ta da ikama ana sallah yana hira da abokin shi tun da yanzu ayi na sani zan samu ana magana ana magana aka yi raka a biyu uku bai an kara ba sai gashi hira su ta mantar da shi sai a raka a ƙarshe ma an ɗaga sai gudu ya zo ya shiga zai samu falalan jami ba zai samu ba me yasa ganganci yayi amma wanda nufinsa ne ya je ya samu jami ya taka tun daga gida ko ya sauko daga motarsa ya shigo masallaci don ya tanda jami a shi an yi nisa saboda haka shi ba zai tabe ba a wajen samun lada 20 da wato biyar ɗan wannan magana ta, ta zauna sai kuma ya ce ba man adraka ha duk wanda ya riski jam'i na'am adraka hadu wanda ya riski jam'i tare da imam laisa lahu an yu'idaha babu gare shi wajen mayar da wannan sallah fi jama'atin ukhra a cikin wata jam'i daban to wannan hadisin maganan da ya faɗa magana ce wato da take bukatan taujihi saboda akwai hadisai da suka tabbata wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su mayar da sallah tare da shi kamar hadithin yazid bin al-aswad yace shahidu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajjata na halarci aikin hajji manzo sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu salata subhi fi masjid al-hayf fi mina min mina amina na halarci sallah ta asbahi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen da ake cewa masjid al-hayf masjid al-hayf shine idan mutum ya tashi daga muzdalifa zai zo wajen jamra zai ga akwai wani masallaci a wajen ولما قضى صلاته عند النبي إذا سلسا رأى وإذا رجلان في آخر الناس لم يصلي سيكا وسمتاني قدا بيو أتنكر سيسنا زوني سبسي صلى با سيكينا فأوتي بهما سي النبي أكراس أكا كراس زنزو سنة تورتي سي النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا me hana ku ku yi sallah tare da mu ala sai suka ce ya rasulullah kunna qad sallaina fi rihalina ya manzo Allah mun riga mun yi sallah a cikin rumbar mu sannan muka zo qala sai annabi yace fala taf'ala karku yi haka yace idza sallaituma fi rihalikuma idan kuka yi sallah a cikin rumbar ku masaukin ku thumma ataituma masjid jama'a sannan kuka zo wurin da jama'a suna sallah masallaci fa salliya ma'ahuma ma'ahum ku yi sallah tare da su fa innaha takunu lakum an-nafila za ta zama ku nafila na'am lakuma nafila za ta zama nafila wannan wace sallah kenan za ta zama nafila wannan da kuka yi na ƙarshe to anan wasu malaman suka ce anan an zaka zo kai sallah wai zaka yi da niyyar tafi da ko wanda suka ce eh in ka yi sallah anan misali ka yi farilla kai kadai sai ka je ka tada jami'i ko ka yi jami'i a masallaci sai ka je wani wuri ka sake ganin jami'i suka ce wai in ka je din zaka yi sallah zaka yi tafwidi ne ma'anar tafwidi zaka barwa Allah zabi in Allah ya so ya ɗauki wannan ta farkon ne farilla ya ɗauka in ta ƙarshen ne zai ɗauki farilla ya ɗauka kai dai Allah ka ce gashi nan dai ka ɗauka wato wannan maganar su akwai duba abin duba don me hadisin da yanzu muka karanta nassi ne aibi mahallin ne za tun da annabi ya ce ku in kun yi sallah a inda kuke kuka zo kuka tadda jam'i ku yi sallah tare da jam'i wannan din za ta zama muku nafila a shekenan wancan ita ce farilla idan baka samu jam'in ba fa ba bukatar mayarwa saboda haka kenan idan mutum ya samu jam'i ko ya yi sallah shi kaɗai ko ya sallah a cikin jam'i in ya samu jam'i yana da alwala ya shiga ya bi su wannan sallarsa ta biyu za ta zama masa nafila na'am akwai kuma hadisin wannan mijan dan dan adra a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mai dan tsawo kadan a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa idza ji'ta fa salli ma'ahum waj'alha nafila in ka zo ka tada jama'a kai sallah tare da su ga mai da wannan din nafila ita wannan da kai sallah ta karshe da kuma hadisin mu'adh ko mu'adh ibn jabal yana sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a sallar isha'i sannan ya je angonsu shi ne yake musu limanci a nan wanne ne mu'azu ya ɗauka farilla wanda yake yi limanci shi ne farilla ko wanda ya bi annabi ne farilla ko ya yi tafawidi ne a wanda ya da masu sallallahu alaihi wasallam shi ne farilla wanda ya je ya yi shi kaɗai wanda ya yi wa mutanensa limanci shi ne nafila wannan kuma nassi ne har yanzu a wajen jayayya cewa shin mutumin da ya taɓa yin sallah zai yi zama limamin za mu zo mu je a can wajen limanci zai yi zama limami ko ba zai zama ba eh wanda ya taba yin sallah zai iya zama liman kai kadai ne kai sallah ko kuma ka bi wani ne kai sallah to in wani wata sallah ta zo zaka iya kai shiga cikin jami'i kai sallah sannan kuma idan kai sallah zaka iya zama imam a wata sallah واضح قال رحمه الله يتي والجماعة والجماعة اثنان فصاعدا جماعة أنا فارا واني دا متن بيو دا كما أبن دي دورا أكم بيو اثنان فصاعدا متن بيو ني جمعي دا كما أبن دي قارو أكم جمعي دا أكوي حديث دي يزو دا وانا لفظي اثنان فما فوقها جماعة أو فما فوقهما جماعة متن بيو زوا سما دا سو جمعي ني amma a hadisance malamai suka ce wannan hadisin bai inganta ba amma hadisi ingantacce dai shine hadisi malik bin huwairis wanda bukhari da muslim suka rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce da su wal ya ummakuma ahadukuma wal ya ummakuma aqra'ukuma wato idan lokacin da su malik bin huwairis suka zo ne annabi sallallahu alaihi wasallam suka wasu kwanaki sai annabi ya ce idan lokacin sallah yayi fal yu'adhdhin ahadukum dayan ku ya kira sallah na'am sai ya ce wali umma kuma akbar kuma babban ku yi muku limanci babban ku ba wai shekaru kadai ba babban ku har da na karatu anan kenan ya nuna mutane biyu in suka yi jam'i jam'i yayi daga biyun zai fara haka kuma abin da yayi sama a dalilin wannan ne imam bukhari rahimahullah ya kawo hadisi ko kuma ce yayi anwana babi na musamman akan wannan babin da yake cewa babun ithnani fa ma fawqaha jama'a ithnani fa ma fawqahuma jama'a mutum biyu zuwa sama jami'i ne kai da abokinka kai da danka kai da matarka idan kuka yi sallah kun yi sallah a jami'i amma shin jami'i da matarka a gida kamar jami'i ne a masallaci a ko eh ne eh ne ko a a a bisa me me yasa zai bi muka ce mutum biyu jam'i ne ka yi tsalla da matarka da ka yi tsalla a matsalaci kuka ce ba ɗaya ba ne mai dalili yawan jama'a yawan jama'a da kuma bayanai da muka karanta wanda muka ce mala ibn hajjar ya kawo su da kuma yawan jama'a salatun rajuli ma'ar rajuli salatun rajuli ma'ar rajulai ne kullama kana aksar kana abu zama ajira yawan mutane yawan lada na'am Ma'al rahimahullahu ya ce, "Wa man salla wahdahu idan mutum ya yi salla shi kaɗai, na'am, aulam yudrik ma'al imami raka'a ko kuma bai tadda raka'a guda ba tare da imam, na'am, raka'atan kamila, raka'a cikakkiya, mai cici raka'a cikakkiya, raka'a ruku'i da sajidar ta biyu. to idan mutum bai samu wannan ba fa inna lahu an yu'idaha akwai zai yi gare shi ya mayar da wannan sallar fi jama'a a cikin jami'i mutumin da ya yi sallah shi kadai ko ya yi sallah na'am a cikin jami'i amma da ya zo bai samu raka ko ɗaya ba to idan ya samu wani jami'i zai mayar au ma'a wahidin ko kuma yayi sallah tare da mutum daya ma'muman na'am ko kuma yayi sallah tare da mutum daya ma'muman a zaman shi yana mamu a wannan lokaci in zai sallah din me zai nawiyan bidhalika tahwida kaji ba zai niyyar tahwidi a wannan bin sallah din me ma'anar tahwidi shine bayanin da muka yi tunda yanzu dazu yayi sallah shi kadai yanzu zai bi imam sai ce to Allah na bar maka zabi ka dauki wanda ka yadda cikin su farilla ka rubuta min kuma wanda bai kai badin nafila shi da ma'anar tafwid akwai nikahu tafwidi ba auren tafwidi auren tafwidi shine auren da ba a ambata sadaki kawai ka gama ce ka ce ina son ki ai ni ma ina son ka to ina alwalin ki gashi nan muka zo gurin alwali na ga wannan matar aka ce ke gaje shugabantanta eh to ina santa to shi kenan to yaya ina so a daura aure to ina sadaki a sadaki sai na zo na shirya yanzu ba za mu yi maganar sadaki ba ni yanzu auren nake bukata amma sadaki za mu zo mu tattauna daga baya to shi kenan a daura muku aure bayan ka je ka dan samu kudinka ko wani abu sai ka kinsa ka zo to na zo batun sadakin wannan iyali na ne to nawa za a bayar eh to ai sai ku tattauna ko kuma ba zaura ce ita ta faɗi abin da za a bata haka in an yi yayi ko bai yi ba ah yayi sunna ta tabbatar shine asalin akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ga wani baya da mata sai ya ce zaka yi dan aura maka wacce ya ce na yadda sai annabi ya kira matar kin yadda an aurar da ke ga wani ta ce na yadda sai annabi ya daura aure ya ce ku tafi suka je suka zauna har aka je aikin yakin haibara da me aka dawo sai mutumin baya da lafiya ya kwanta sai ya wasiya ya ce rabona na yakin haibara ganima na idan ya zo a baiwa matata sadakinta don lokacin da annabi ya dora mana aure ban ba ta sadaki ba wannan shi ne kawo tafwiri wato abinda shari'a ta hana faɗaɗ da sadakin a yi aure ba sadaki kwata-kwata mace ta zo ta ce ina so ka aure ne a to ai ni ba ni da kuɗi da zan baki a to ni ai ba kudi nake so ba ina da kudi na ni kawai na na maka kai na ka aure ni ba sadaki ai ittifaki akan haka wannan zina ne ba aure bane amma a daura auren sadaki zamu zo mu yi magana daga baya amma Allah ya sa dai za a shiri za a shirya kar a zo a fara magana kuma ita ta ce kaza shi ya ce kaza a kasa shiryewa in an yi haka sai a je gaba kuma to mun fahimci ne ma'anar tafawidi ko tafawidi shine jingina lamari ga mutum ko kuma jingina lamari ga Allah kamar yadda yanzu mai littafi ya nuna nawi yanda zalika tafwida sai ce in kana tilka salatu ghayra al-maghriba in kana tilka salatu ghayra al-maghrib wato wannan ba sharadin bayanin nan ba in sallar ban maghriba bace malam yana ganin idan maghriba ce ita ba zai yi a mai da ita so biyu ba yana ganin lokacin mu aikurare ne tare da haka dai wannan qaidu ne da malam ya kawo babu dalili in ka yi magariba kai kaɗai ka zo katar da jami'i ka bi su in ka yi a wancan masallacin ka zo ka tsaya kana jiran wani ne zai fito yana cikin jami'i ka bi su ya zama ka nafila na'am wa kadal isha'u hakan nan kuma sallar isha'i shi ma wannan ba zai mayar ba din kenan ya hada da ba zai mayar ba me din al isha'u sallar isha'i yaushe ba'da al witri ko ba'da witrin sahihi bayan wato mutum ya yi wuturi cikakke na'am ka yi sallar isha'i ka yi shafi'inka da wuturinka ba ka rufe ba to kuma sai ka gaya mutane da suke sallar isha ba za ka bi su ba e me yasa aina yi wuturi a a ka bi su to ya wuturin da na yi kai wannan nafila ce ta ƙarshen ba farilla ba ce na'am dama ana witiri ne bayan sallar isha yaushe idan aka tambaye ka yaushe ne lokacin witiri yake shiga bayan sallar isha yaushe ne lokacin isha yake shiga idan shafaki ya faru kenan lokacin da wutiri ke shiga ba lokacin isha ba ne a sai an yi isha ɗin wanda misali ka ce kana jiran wani ko kuma ka zo masallaci kana jiran zuwan imam imam bai zo da wani sai ka ce to kafin zuwan imam ɗin nan bari in tashi in yi shafi da wutiri na kawai ina yi isha na kawai in je in kwanta a'a in ka shafi da wutiri ba shafi da wutiri ba saboda haka bayan ka yi isha ka yi wutiri katar da wani jami annabi ya ce idan ka zo ka yi sallah annabi ya ce in baka yi wutiri ba ko ka yi wutiri ba in ka bi su ka yi sallah to ya zancen wutiri ya riga ya wuce ka riga ka wutiri ka shi yasa kuma a ɗaya bangaren ana ana so mutum ya jinkirta wutiri ba a so idan ka ishi a masallaci ka yi wutiri take ka jinkirta ij'alu ha akhir salatu min al-layli witra kusan ya karshen sallan ku na dare zama witri na'am ina muke na'am قال رحمه الله yace waman uqimat alayhi tilka as-salatu to idan mutum aka tayar da wannan sallah akan shi yana masallaci uqimat alayhi ma'ana kana masallaci kana zaune sai aka zo aka tada sallar azhar aka tada sallar la'asr aka tada sallar isha'i uqimat alaihi tilka salawaita sallolin aka tayar da ita wa huwa fil masjid hali yana masallaci zaune kana zaune a masallaci aka tada iqama sai ce fa innahu la yabda'u bi tilka salati wala ghayraha wala ghayriha fardan wala nafila to fa shi yanzu ba zai fara wannan sallar ba ko wata sallah ba wannan ba ba zai fara wata farilla ba ba zai fara wata nafila ba mai mala yake nufi a nan yanzu an tada sallar azahar an yi sahu ko kuma an yi sallar isha'i an yi sahu kasan limamin yana jan karatu to in kana masallacin ne aka tada sallar ko kuma ya ce imam yana natsuwa ka ce kayi wannan imam yana tasiri biyar ko bakwai bari ni yi su wani biyar azim uku kawai in tashi to in kai ne za ka idar da sallanka cikin minti uku amma imam zai kai minti takwas ko goma aka yi sahu aka tada ikama sai kai kuma kai kama a gefe kai kadai ko kai da wasu abokaninka ku tada ikama wannan sallar isha din ne kuke na ranar shine ma'ana idan aka tada wannan sallah a cikin masallaci bai na la yabda bi tilka salati wannan sallolin in dai wannan da aka tayar ne ba za ka yi ba wala gairiha ko kuma wata sallah ce daban ba za ka yi ta ba a'a farilla ce a ni na manta sallar la'asar ban yi ba na'am sai ga magariba ko azhar ban yi ba sai ga la'asar ya zan yi in dai kana masallaci ba za ka ce bari in goma gefe in yi sallah ba a'a in an tada sallah hadisi yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba wannan da aka tayar din ita za a yi ba wata sallah ko farilla ko nafila kenan idan aka tada sallah wasu suna zaka ga suna yi an zo an tada sallar asubahi su ba su yi rakatai alfajiri ba daga gidansu tsammanin su za zo su yi a masallaci kafin su isa imam ya tada sallah sai su zo su tsaya a gefen masallaci can baya su yi rakatai alfajiri sannan su zo su jana wannan kuskure ne don hadisi idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tada sallah to babu wata sallah sai wannan nan kuma bambanta sallah a masallaci daban-daban zai kawo rashin fahimtar juna zai kawo ko tuhuma ko gaba liman zai ji cewa me yasa ba za ku bi shi ba ku zo kuna sallah in har daban kuke me yasa ba za ku yi a gefen ku ba na'am haka ne na muke alhamdulillah ya kamata mu tsaya Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu ya gafarta mana zunubanmu gafata wa iyayenmu da malamunmu suka riga mu gidan gaskiya ya kyautata mana ƙarshe akwai ɗan uwanmu da Allah ya masa rasuwa malam tela gana da su aka yi jana'izansa muna roƙon ɗan uwa mu taya shi da addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna ce makomarsa na alhaji ya haya magaji jazakallahu khairan wallahi da zu ne nake ji da yamma ne ko da ranar ne nake ji bayan mun dawo daga tara'izan shi malam tela gana yake cewa alhaji ya maka ji shi ma Allah ya masa rasuwa an yi jana'izarsa karfe tara ya magaji da yawa ba ku san shi ba ma'aikaci ne na ma'aikatar lafiya kuma ya yi rita daga aiki yana daga cikin makusantar shek muhammad abba ajiyar rahimahullah kuma shi ɗan boko ne amma allah ya sa masa son rubuce-rubuce a ɓangaren addini musamman abin da ya shafi gado yana da fahimtarsa allah ya fasa wannan bayan kuma allah gafarta mishi allah gafarta musu duka kuma allah ya kyauta suna mu karshen subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم